العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun da ke nan garin Ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 258 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 259 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka ya dace da mu amin yau muna lahadi ah, 12 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan jira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 1 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير حياك الله الله تبارك وتعالى يشي أو كالذي مر على قرية ko kamar wanda ya zai wucewa ta wata alƙariya ɗin nan wahiyar khawiyat ma'ala farushiha alhali wannan alƙariya tana rushe a kan rufinta ta zubo wato ta karere ta rushe ƙwada sai wannan mai wucewa ɗin ya ce an na yi fi hadihin lafi ba da mutuna ta yaya Allah tabaraka wa ta'ala zai raya da wannan alƙariya bayan mutuwar amana bayan wannan rushewa ya za a gyara wannan alkariya haka famata Allahu mi'ata amin sai Allah tabaraka wata'ala ya kashe shi ya zauna a mace tsawon shekara ɗari sun matsa'atahu sa'an sai ya rayar da shi ƙala sai Allah tabaraka wata'ala ya turo mala'ika ya tambaye shi mala'ikan ya ce da shi kam labista me adadin lokacin da ka zauna a nan kana matacce ƙala sai wannan mutumin ya ce labisu yauman abu a yaumi na zauna ne tsawon yini ɗaya ko sashen yini wasu ce wato annabi uzairu ne a isa ana sai ya ce ban labisu mai an ta'ali sai ma'aikan ya ce da shi ban a'a ba haka ba ne ba yi ɗaya ba ne ko sashen yini ba labisu mai an ta'ali ka zauna a nan ne tsawon shekaru ɗari amma ga wani abin mamaki kuma fandur ila ta'amika ka yi kallo ka duba zuwa ga abincinka wa sharabika da abin shanka lam ya tasanna bai jirkita ba bai canza ba tare da cewa shekara ɗari kai wato ila himarika kuma ka kalli wato jakinka wali na ja'alaka ayatan linnas ka kalli jakinka Allah tabaraka wa ta'ala ce domin mu sanya ka zanto aya ga mutane wanzo ila izami kai kallo zuwa ga wato kashin kaifa nushuha yaya za mu rayar da kashi din thumma naksuha lahma sa'annan mu wato mu lillibe shi mu suturta wannan kashi da nama da kashi nama jakin kenan ya dawo falamma tabayyana lahu yayin da hakan ya bayyana gare shi kala sai ya ce alam lalle na sace sanin cewa annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaaraka wa ta'ala kan komai mai iko ne a ayar da ta gabata Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce alam tara ila ila allazi haja ibrahim fi rabbih shin ba ka san wanda yayi jayayya da nabi ibrahim cikin sha'anin ubangijinsa ba karshe menene ya faru da nabi ibrahim ya ce da shi Allah yana fito da rana daga mahudatta kai kuma ka fito da ita daga yamma fa buhita allazi kafar sai wannan kafiri ya dimo shi to sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya sake kawo wani misali sai ya ce au kallazi marra ala qaryati ko kuma kamar wanda ya zo wucewa ne ta wannan alqarya din wa hiya khawiyatun ala urushiha alhali tana rushe akan wato rufinta wasu suka ce wato shine Uzair wasu kuma suka faɗi wani daban suka ce Armiya nake cewa Armayau kace shine wanda ya wucewa din wacce ce kuma alƙarya din nan ma dai malamai magabata na tafsiri sun yi maganganu da yawa akan cewa wacce alƙarya ce wannan gari wasu suka ce Baitul Maqdis ne wannan ita ce abinda a wato ruwa da aka rawaito daga Ikrama da kuma wato Qatada cewa Baitul Maqdis ita ce ya zo wucewa ya ga wannan wasu suka ce a ba wannan ba ne wani guri an ce da shi dair wannan gurin ne shine wato annabi zayar ya zo wucewa ya samu ya rushe sai mamaki ya kama shi ya shiga ganin yanzu wannan garin yadda ya ragargaje haka Allah tabaraka wa ta'ala zai tada wannan garin ya rayar da shi ya tayar da mutanen da suke ciki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa amatahu Allahu bi ata'ani shi ma kansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe shi sai da ya zauna shekara ɗari da Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe shi yace sun ba ba'atha Musa nan sai rayar da shi da ya rayar da shi kuma sai ya turo da mala'ika gurinsa sai mala'ikan ya tambaye shi yace da shi kam labista bari Allah tabaraka wa ta'ala ya magana da shi kai tsaye ya tambaye cewa me tsawon lokacin da ka zauna a nan ba a mala'ika ya turo ya tambaye shi na mata an gane annan musa alaihi salam shi ne allah tabaraka wa ta'ala ya magana da shi kai tsaye sai ya turo mala'ika tambaye shi yace da shi kam labista me tsawon adadin da ka zauna a mace ana sai yace labistu yawman abu da yau na zauna yi ne ko sashi ne malaman suke cewa an karɓi rayuwarsa da hantsi ne aka kuma dawo da ransa bayan wucewar shekara ɗari kuma da yamma to shi da ya farka aka tada shi sai tsammanin hantsin ɗazu ne wannan shekara ɗari ɗin kuma dama shi mamaci in dai yana cikin ni'ima in dai ba azabtar da shi ake ba lokaci yana saurin zuwa baya ma gane ya yi shekaru dubbai a kwaci idan mutum ya damu ya damu to lalle wannan yana gwada cewa ana gana masa azaba ne Allah ta baraka wa ta'ala ka kare mu sai dai mutanen kwarai karan fari hadisi ya tabbatar da cewa lokacin da mutumin kwarai shiga cikin kabari aka nuna masa ga gidansa nan na aljanna ana tashin alkiyama can zaka shiga ga aljanna nan to mutum zai zago sai ya ce rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a ya ubangiji ka tada alkiyama yanzu saboda samu shiga gidana amma ba wai ne saboda jin azaba ba idan mutum yana cikin kabari ana masa ni'ima duk shekarun da zai yi kafin a tashar kiyama abin ba zai dame shi ba saboda ba a cikin tsanani yake ba a cikin wahala yake ba amma da ake mata azabar kabari wannan su ne waɗanda suke damuwa a tashar kiyama masu ba su sani ba ko a samu wani canji alhali kuma yanayin ma ya fi wannan babu tabaraka wa ta'ala ya ce annaru yu'ruduna alaiha guduwan washiya su wato kafirai da waɗanda suke mujurmai da yamma za a kai su a musu lallas a wuta a cikin wato suna cikin rayuwar kabari ba da yamma ma a ƙara musu haka kuma wa yau mata kuma sa'atu sai Allah ta baraka wa ta'ala ce a da khilu ahla fir'auna shaddan idan aka tada alkiyama kuma za a shigar da jama'a da suka yarda da fir'auna cikin azabar da tafi wannan ma saboda haka idan mutum yana rayuwa mai kyau mai daɗi cikin kabari bayya ganin dadewa saboda ka shi yanzu annabi uzair da ya wato aka karɓi rayuwarsa tsawon shekara ɗari sai ya zaci ma yi ɗaya ya ce au ba da yau ko kuma ma yana ganin ma bai ma kai yinin ba imam bagawa yake cewa da ya ce labistu yauman na zauna wata yini ɗaya ne au ba da yaumin yayin da ya ce na zauna yini ɗaya ne ce yake rana ta faɗi shi sa ya ce yini ɗaya da ya juya sai ga ai da sauran rana sai ce au ba da yaumi ko kuma sashin yini tunda bai ma kai a wannan yinin gaba ɗaya sun kare sai mala'ikan ya ce da shi bal labisa mi'ata amin ya ce a'a idan aka ce bal a larabci ana nufin maganar da ta zo kafin a faɗi wannan kalmar bal ɗin ana nufin ita ɗin ba haka ba ne abinda za a faɗa bayan ta shine yake dare ma'ana ba yini ɗaya ko sashin yini ba ne shine bal ma'ana wancan magana ta faɗa ba haka ba ne ga abin da yake haƙiƙani shine labista mi aka ami ka rayu ne shekara ɗari sai mamaki ya kama shi sai ya ce sai ya sake ce da shi inji shi mala'ikan fanzur ila da'amika tare da haka ka kalli abincinka wasu suka ce abincin nasa shine attin ma'ana kauri ne yake tattare da yake tattare da shi da ya duba abincinsa ya ga abincinsa garau wa sharabika kuma da abin shanka abin shan nan ba wai ruwa bane malam yace ya'ni al-asir yana nufin wato juice ne an sami 'ya'yan itace an markada su yanzu idan kai kai juice na wani fruit ya yi awanni 22 misali 24 ya kwana ɗaya za ka ya canza za ka ya lalace kwana ɗaya fa shi kuma da abincinsa da wannan juice ɗin nasa shekara 100 suka yi sai ce kalle suka gani lam ya ta sanna bai jirkita ba ma'ana mai canza ba yana duba ya ga yadda yake haka yake duk abin da yake tafi da shi akan jakin nan na abinci da abin sha dukkanin guzurinsa yana nan fes yadda yake wannan yana gwada masa yana gwada mana mai wato girman ikon Allah ta baraka wa ta'ala sai yace wanzur ila himarika ka kalli wato jakinka ka gani yana kallon jakin sai ya ga ai kawai wato kasusuwa ne kawai farare su ma wani a can gefe wani yayi nisa bai ma ga wani ba haka ɗaiɗaiɗaiɗai haka wanzu ila himarka ya gaja kin ya gargaje amma kuma ga abincin nan kuma shi bai ɓaci ba ga kuma wannan abin shan shi bai ɓaci ba Allah tabaraka wataala ce wanzu ila himarka kai duba zuwa ga jakinka wali naj'al wali naj'alaka ayatan linnas domin sanya ka ka zamto aya ga mutane ka kalli wannan sha'ani ka gani wanzur ila al'izami kuma ka kalli wato kashi ɗin wasu ka ce wanzur ilal izami ka kalli kashin jakin wasu ka ce a wanzur ilal izami ana nufin ka kalli kashin ka kai kanka da kanka suka ce wani iko ne na Allah tabaraka wata'ala ya dawo da shi kuma ya nuna masa ga kashin sa fa yanda yake da ya kuma sake hada shi ma'ana aka gwada masa kaga kashin ka fa yanda kake da din nan kafin a dawo da kai yanzu gashi an dawo da kai wasu ka ce a ana nufin wanzur ilal izami ana nufin ka kalli kashin jakin ne saboda maganar ta yi makwabtaka da cewa wanzur ila himarika saboda ta yi makwabtaka da kalmar ka kalli jakinka suka ce kashin jakin ake ne wallahu ala kaifa ninshuzuha Allah tabaraka wa ta'ala ce ka kalla ka ga yaya zamu rayar da wannan wato wannan kashi inda zamu rayar da wannan jaki mu tattara kashin wasu na karantawa kaifa ninshuzuha kaifa ninshuruha ka kalli yaya za mu haɗa wannan ƙashin yana zuba ido ko sai ga ƙashin wani ya fito daga cikin ƙasa wani yana can gefe naman daji ya ɗauke shi ya tafi da shi can ya fara ci ya jefa sai ya ga ƙashin ya taho shi kaɗai ya zo ya sami dare ɗan uwansa ya hau jiki wani ɗan kutsire ya zo ya manne a nan gudu duka ya haɗu tsaf yanda ƙashin jakin yake Allah tabaraka wa ta'ala ce thumma nakasuha lahman sa'an nan za mu suturta wannan kashi da nama bayan kashin ya haɗu ga baki ɗaya ƙwarangwal ɗin jakin ya haɗu tsab a yadda yake babu wani kashin da bai dawo ba Allah ta baraka wa ta'ala dawo da shi sai kuma naman jakin ya dawo Allah ta baraka wa ta'ala sa naman ya rinka zuwa yana hawa jikin juna naman da dai guri kaza ya zo ya hau na ne guri kaza ya zo ya hau jijiyoyin suka dawo hanyoyin jini suka dawo fatar jakin ta hau wato anashin gashin jakin shi ma ya dawo ya hau komai yadda jakin su yake haka yake idan akwai wani guri da yake da digon baki shi ma ya dawo a yadda yake Allah tabaraka wa ta'ala sai ka kallo nan ka gani falan ma ta bayyana lahu Allah tabaraka wa ta'ala ce yayin da hakan ya bayyana gare shi a fili ya tabbatar da haka qala sai yace a'lam yace lalle na sake sani cewa a'lam wato kamar cewar li yazdadu imanan ma imanin wato ya ƙara imani akan imaninsa yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle na ƙara sanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala akan komai ala kulli shay'in akan komai da ka sani ko wani abu qadir mai iko ne komai fa mai iko ne Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya gagare shi tare da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai amma ba a roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda bai saka ya gudana cikin bayinsa ba na fata an gane yana da iko akan komai idan ka ce yayi in ya ga dan zai amma haramun ne guluwi ne wato haramun ne yin guluwi cikin addu'a kawai yanzu sai ka koma gefe ka ce ya Allah kafin a tashi daga tafsirin nan ka sa in ganna a makka haka kullum ka zo ka zauna ka ce ya Allah kafin a tashi ka ganka a makka to wannan guluwi Allah tabaraka wa ta'ala bai tsara rayuwar dan adam ta zama haka saboda haka amma yana da ikon fa haka yana da iko akan haka to malamai suka ce yin hakan guluwi ne guluwi wajen addu'a kuma haram ka kwanta da dare ka yi addu'a ka ce ya Allah kafin gari ya waye ka san zan balarabe yana da iko ya canza ka amma haramun ne wannan addu'a ke saboda bai kawo gona da ilimi Allah bai tsara haka a cikin sunnar rayuwar bayan sa haka ta rika faruwa ba lokaci wannan shekarar wannan shekarar ya Allah ka sa zamani ne wato sarkin makka kafin wata shekarar wannan duka irin wannan abubuwan amma abinda yana iya yiwuwa yadda Allah tabaraka wa ta'ala tsara rayuwa a garin ku kake kana neman takarar kamsula kuma kaga ka cancanta za a zaben ka ce Allah ka sa in zama kamsula wannan zai iya yiwuwa ka sa in zama ciyaman din karamar hukuma ta duka irin waɗannan abubuwa din misali amma abin da yake Allah bai tsara rayuwar ta faka ba wannan haramun ne tare da cewa ne kana da imanin cewa annallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan yana daga cikin ladabi laduba na nan shin wato yin addu'a dan mun kalli wannan wato wannan abin da ya faru zai karawa dukkanin mai imani imani tare da yakinin cewa Allah tabaraka wa ta'ala fa mai iko ne akan komai yanzu gashi mutum ya mutu shekaru 100 kuma an dawo da shi jakinsa kuma an dawo da shi shi ma amma kuma abincinsa bai lalace ba abincinsa bai lalace ba kuma ko da ruwa ne ka ajiye shi ba ya yi shekara ɗari sai ka san wai bayyana iya ruwan shanka ka ajiye shi ya yi shekara ɗari zai zan bayyana ballantana kuma abin da yake ɗauke da shi ne akan jakin fa kawai adadin ruwan kuma shi ma ba wai ruwa haka ba abin sha ne wanda in aka gauraye ruwa da wani abu kuma ya fi saurin lalacewa a ce kunu ne ko wani juice ko wani dai abin sha haka daban ko da ruwa da ake sayarwa na na abin na da aka yi aka gyara shi na na company za ka yana da expiration date akwai lokacin da ce wannan ya zama outdated ne wannan ba za a amfani da shi ba saboda ya daɗe da yawa na'am
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم حياك الله الله تبارك وتعالى يسي وإذ قال إبراهيم كما تنا يعين النبي إبراهيم عليه السلام يسي ربي يا أبنجي أرني يا أبنجي كنونا كيف تحيي الموتى كنونا من يندك كراية متتشيما yanda kake raye da matattu qala sai yace awalam tu'min ya ibrahim ba ka riga ka imani bane qala sai yace bala haka ne ya ubangiji na riga na imani walakin ya tsama inna kalbi zuciyata nake so ta ƙara nutsuwa mana dan na ƙara imani akan imani kenan dama shi imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa qala sai yace da shi fa khudh arba'atan min al-layl ka kama nau'ika hudu na daga tsuntsaye fasurhunna ilayka Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗannan tsuntsaye din wato ka kusato da su thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sa'an nan ka sanya akan kowane dutse ka sanya wani yanki na waɗannan tsuntsaye ɗin ma'ana ka yayyanka su ka shafuɗa su ka rarraba su akan duwatsu naman su ɗin da gashin su da komai na jikin su sun mad'uhunna sa'an nan ka kiraye su bayan ka yanka su ka caccakuɗa naman da gashin da komai da komai da kasusuwan sai ka je ka rarraba akan duwatsu sun mad'uhunna sa'an nan ka koma gefe ka kira su ka ce ku taso tsuntsaye Allah tabaraka wa ta'ala yace ya atinaka sa'ya za su zo maka da gaggawa za ga sun taso sun zo wa'alam kuma ka sani cewa annallahu azizun lalle Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne hakimun kuma hikima ne annabi ibrahim alaihi salam ya tambayi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa inda kira da mutaci an rawaito daga hasan al-basri da katada yake cewa da kuma wasu daga cikin magabata suke cewa sanadiyar da yasa annabi ibrahim ya yi wannan tambayar wato wata gawar ko wata mataciyar dabba ya gani sai mamaki ya kama shi ya tsaya ya tunani akai ya ce ya ubangiji ka nuna min da kake rada matattu yanzu wannan dabba da ta mutu ta ragargaje haka kuma haka Allah zai dawo da ita wasu kace sanadiyar abin shine wacce jayayya da suka yi da lamarud ko wancan kafiri na cewa shi ma yana halitta yana kashewa yana rayawa to sai ya tambayi Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada masa yadda yake rayar da matattu tunda shi wancan mutumin ya ce ana uhyi wa umit Allah tabaraka wa ta'ala annabi Ibrahim ya roke shi ya nuna masa yadda yake rayar da matattu tunda shi ya kira mutane biyu ya kashe ɗaya ya ce shine kashewa ya kyale ɗaya ya ce tafi ya ce shine rayarwa sai ce ya Allah nuna mu ainihin yadda kake rayar da matattu saboda kai sai nuna masa wannan haka wasu suka ce mana wannan ayar tana da alaka da waccar ayar da ta gabata waccar kuma ta shigo tsakiya wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala yace da shi awalan tu'min ba kar da ka imani bane qala bala yace eh ya ubangiji walakin yaqma inna qalbi sai da zuciya ta nake so ta kara wato nutsuwa qala sai allah tabaaraka wa ta'ala yace da shi ka samu wato ka samu wato ana shimfa kudu arba'atan min al-layl ka samu nau'ika guda hudu na wato tsuntsaye an samu daga wato anashin tabi'ai in ya inganta suke cewa wato tsuntsayen da ya kama shi ne ya samu ɗawisu da zakara da kuma wato tattaba abinan hamama wato tattabara ba anashin baru ɗin ba ɗaya ne kamar hasbiya da kuma hankaka ta ce wannan su ne nau'ika guda hudu da ya samu da ya zo ga su ba iri ɗaya ba ne tunda kowanne nau'insu daban da hankaka da zakara da hasbiya da kuma ɗawinsu sai ya yanka su ya cacca kuɗa naman ya gauraya ya gauraya sai ya samu duwatsu sai ya je zuzuba kan duwatsu Allah ta baraka wa ta'ala ce da shi sun maja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sa'an nan ka sanya yankin su akan kowanne dutse mana ka samu duwatsu ka dora akai da yaje zuba Allah ta baraka wa ta'ala ce da shi sun mal'uhunna sa'an nan ka kira su ka ce su zo ya ati naka sa'ayan za su zo maka gaggawa annabi ibrahim ya kama tsuntsaye guda hudu wallahu alam waɗannan su ne kallon tsuntsayen ko ba waɗannan bane domin wasu sun ce kuma da jan zakara ne da dawisu da kaza da kaza amma dai wallahu tabaraka wa ta'ala shi ya san wannan kala tsuntsaye da yayi haka din ya kama tsuntsaye kala hudu din domin aka ce tsuntsu duk abin da yake tashi da fuka ai da ya yanka su ya cakuɗa naman da gashin da komai da jininsu da jijiyoyinsu da kuma ya jarraba a kan duwatsu ya koma gefe ya ce ku zo sai ya ga wani kashi ya fito daga wancan dutsen ya tafi can dutsen sun haɗe wani nama ya fito daga can ya tafi can wancan sun yi kiliya da wancan wancan yana tafiya can wancan gashin ya tafi car wacce jijiyar suna ta wato kiliya da juna sai da suka haɗu tsaf Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya atina ka sa'ayan za su maka suna gaggawa da sauri za su malamai suke cewa al-itiyan ana nufin wato suka tako da kafa suka wannan yake gwada haƙiƙanin lafiyarsu mana ba Allah tabaraka wa ta'ala bai ce za su zo maka suna tashi ba su yi fifike su zo ba sai da kafarsu suka tako suka zo wannan yake gwada lafiyar tafi a ce tasuwa suka yi da fuka-fuki suka zo hakan kuma ya tabbata suka taso suka tako suka zo gurinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'alam ka sani fa cewa annallaha azizun Allah tabaraka wa ta'ala shine magwayi ma'ana ba abin da zai gagare shi subhanahu wa ta'ala saboda shi ne ke zo izza shi ne mai izza ba abin da yake gagararsa yin haka ɗin abu ne mai sauƙi gare shi abin da ya fi wannan shi ma abu ne mai sauƙi gare shi ballanta na kuma abin da bai kai wannan masu bahana wata ala hakimin kuma mai hikima ne na
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم طيب الله تبارك وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi domin daga addinin Allah saboda jihadi saboda daga addinin Allah tabaraka wataala kama sali habbatin to wannan kamar kwaya ce ambatat sab'a sanabil kwaya ce da aka shuka ta ambatat sab'a sanabila sai ta fitar da wato zangarniya guda bakwai wato ta fitar da ainihin me ake cewa gin abana din tushe guda bakwai fi kulli sumbulatin mai atu habba to kowane tushe dama zai fitar da zangarniyarsa ne aiki to fi kulli sumbulatin a kowace zangarniya da wannan tushe guda bakwai din ya fitar mai atu habbatin akwai kwaya guda ɗari to yanzu kowace ɗaya akwai kwaya ɗari kuma ya ce saba a sanadu zangarniya guda bakwai ce kuma kowace ɗaya akwai guda ɗari sun zama guda nawa kenan guda ɗari bakwai Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah tabaraka wa ta'ala yana ninninkawa yana rubanya wa wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah tabaraka wa ta'ala me yalwatawa ne alim kun wasani Allah tabaraka wa ta'ala cikin falalarsa ya tsara wannan a matsayin falala ga bayi masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah watankacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah wasu kace fi sabilillah a ranar wajen yaƙi na addinin musulunci wasu malamai suka ce a fi sabilillahi ana nufin koda ba yaki ba duk abin da yake fi sabilillahi yana ciki wannan ya fi faɗin ma'ana kuma wannan me zai fi wato faɗin falala Allah tabaraka wa ta'ala kuma me wasi'un ne ƙarshen aya ce mai yalwatawa ne ma'ana ko yanzu in dai ka ɗauki dukiyar ka ka bayar wacce take wannan abin fi sabilillahi ne to kai ma kana ciki kana cikin irin wannan ladadin Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar sali habbatin kamar kwaya ce wacce aka shuka an bata sab'a sanabila wacce ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya kuma tana da guda ɗari tana da kwaya ɗari wannan an buga misali ne misali a ce kowace zangarniya guda ɗari take da shi abinda ake nufi yanzu sai ka ɗauki naira ɗari ka bayar fi sabilillah ka ce wannan abin da muke haɗa kuɗin nan fi sabilillah ake nema don a gina makarantar nan fi sabilillah ake nema don a gina masallacin nan fi sabilillah muke nema don mu tona rijiyoyin nan ko a tona rijiyoyin nan mutanen unguwan nan babu ruwa ko mutanen ƙauyen can babu ruwa fi sabilillah muke nema to idan ka ɗauki wannan naira ɗari ɗin fa ka bayar sai an mayar da naira ɗari ɗin nan gida ɗari bakwai sannan abin ka makala da naira ɗari sai ta zama gida ɗari bakwai ya zanko kamar ka ba da ɗari bakwai sau ɗari naira ɗari bakwai sau ɗari naira ma naira dubu bakwai ko to an ka ba da ɗari ɗaya kamar ka ba da dubu bakwai idan ka ba da dubu ɗaya kuma kamar ka ba da dubu saba'in kenan sannan sai a rubuta maka ladan ka ba da dubu saba'in inda kuma za ka ɗauki dubu sauran ɗin ka bayar ko dubu ɗari ka ɗauka ka bayar sai ta zama dubu ɗari sau ɗari bakwai wataƙila idan ka ɗauki dubu ɗari ka bayar wataƙila ma baka da wannan kuɗin da za a baka ladan su Allah ta baraka wata ala kenan yace wasi'un shine mai yalwatawa bayi subhanahu wata'ala idan mutum ya ɗauki dukiya ya bayar Allah ta baraka wata ala zai ribanya masa waɗannan adida yace wallahu yudaifu liman yasha Allah ta baraka wata ala yana ribanyawa ya ninninka ga wanda ya so wallahu wasi'un Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yalwa alim kuma shine wato wanda yake yalwata wa bayi kuma shine masani dangane da niyyar kun ciyar fi sabilillah kun bayar din dan Allah ne ya sani alim a kun bayar dan kar a ce baku bayar bane ya kuma sani riya kuka yi ya sani amma kuka bayar dan shi ko shaka babu za ku samu wannan sakamako inda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya alkawaranta za ka ga wasu lokuta musamman lokacin ramadan za ka wasu masallatai da wasu gurare suna ta tuntubar mutane fi su biyu ko wasu ƙungiyoyi na addini wani a kawo fi su wannan mutanen ba sun zama yan kasuwa wancan sun tambaye ni wancan sun tambaye ni ai duk wanda za ka ga mutane suna iya tuntubar sa akan abin da ya shafi addini taimaka fi su biyu suna masa kyakkyawan zato ne in ka matsa da irin wannan kai baka ba in aka wayi gari aka zo baka bayar ba aka tuntube ka baka za ka sun dina tambayar ka kwata ma'ana kai ka zama condemn ne shi yasa yanzu ma ba ruwan wani da kai amma kyautata maka zato yasa ake iya tuntuba kan abi tashi to duk lokacin da ka ji an ce wane akwai kaza fa to ana kyauta maka zato ne to ya kamata ka ji daɗi ko da tunanin su za ka iya yin kaza kai kuma ka san abin da kake da shi ba za ka iya kaza ba kai abin da za ka iya din da za ka iya din kyakkyawan niyya Allah tabaraka wa ta'ala sai baka lada amma karka dora karan dara a kai cewar ai addinin musulunci ba aka yake ba kawai ba mutum yayi abin da yake so ne to mutane kuma aka ce koyi abin da yake so ne ba za a yi abin da ya kamata din saboda ka yin sadaka yin kyauta ciyarwa fi sabilillah duk abin da kai alkhairin nan kanka zai dawo saboda in ka tashi alkiyama ka ga ladan abin sai ka yi burin ina ma ka kara ya wuce na wannan din ai lokacin da in ba da naira ɗari din nan washe gari ma na samu kuɗin da ya kamata in ƙara ɗari ɗin ko kuma a ranar da in bada ɗari ɗin ya kuɗi na ma ya kai in bada ɗari biyu amma sai ga mutum ana ta ayyukan alkhairi shi ba ruwansa gwargwadon abin da kake da shi shi zaka bayar za ka wasu mutane suna burge ni sai ga mutum ana wani abu shi bai kai ya share kadiya ba ka ya ce ga wani asa a ci sai ga ɗari biyu ne wani ɗari biyar ce wani dubu biyu ne wani kaza ne wani kaza ne ma'ana a sa masa shi ma gobe da kiyama samu wannan ladan kaga wannan yi wa kai kyakkyawan tanadi ne amma ka zuba ido kawai iya suwa na sai to kai kai ganganci da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya irin waɗannan al'amura ne fa duka rahmatan lil ibad a matsayin rahama ta bayi misali yanzu muna watan Ramadan akwai goman karshe na watan Ramadan a ciki Allah tabaraka wa ta'ala yace akwai daren da yake ya fi me watanni dubu lailatul qadr ko duk ibadar da kai a cikin wannan dare din a goma karshe din in dai dace da ranar lailatul qadri to ya fi ka yi ta a watanni dubu to yanzu ka kaddara daga ran da aka ce yanzu an yi azumi 20 yau an shiga daren 21 to ka san daga yau wannan daren fa har daga nan zuwa ranar sanna to fa za a samu wannan daren yana nan to yanzu sai ka kudurta kanka cewar za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta a cikin waɗannan dararraki guda goma wane ne yake jin cewar a cikin kwanaki goma ko kafin zuwa wannan kwanaki goma zai iya tanadar dubu ɗaya ba daga bara zuwa ba ne ajiye wannan dubin yana jin wannan ya haƙura ita kwata-kwata ba zai kashe ta ba wannan tanadin goman ƙarshe ne kawai idan goman ƙarshe ya yi misali zai canza wannan dubin ta zama 'yan ɗari ɗari guda nufin za a ba shi guda goma to daren ashirin da ɗaya zai sadaka da ɗari ɗaya misali washe gari ma ɗari ɗaya washe gari ɗari ɗaya idan ka je da sau goma nan fa tabbas ka yi akwai ran da ka yi sadaka da naira ɗari ɗin nan a daren da ka kadari tabbas ko ka fahimta ko baka fahimta ba akwai dai ran da ka yi a cikin lilitul kadari to wannan ɗarin ba sai an ninka ta sau shekara tamanin da uku ka yi shekara tamanin da uku kana sadaka ɗari ɗari ɗari ɗari kullum kana yi sannan sai a baka lada to yanzu in ka samu wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukan ka yaya kamar sai ka ga mutum ba wani tunani wannan fa qur'ani ne ya faɗa kaga tabbas haka ne Allah ne ya faɗa tabbas haka ne ba wai falala ba ce kawai ta wani ya sha ta kawai faɗa ba wannan tabbas ne wanda ya bayi shi ya faɗa to ba zai iya wannan ba san kowa zai iya wannan wani zai iya ninkin haka sau goma wani kai in yace zai iya haka ninkin haka sau ɗari a ce kullum dubu ɗari kenan to zai iya yi wallahi akwai wanda zai iya yin kullum miliyan ɗaya ba ba miliyan goma ba ne akwai wanda Allah ta baraka wa ta'ala masu duki za su iya wannan akwai ba da yawa Allah rufa asiri na'am الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين حياك الله الله تبارك وتعالى يسي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وأن دسكي تير دوكيو ينسو دومن الله تبارك وتعالى في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ساء ba sa bibitar abin da suka ciyar ɗin da gori wala azan haka nan ba sa bibitar abin da suka ciyar da cutarwa ta baki Allah tabaraka wa ta'ala ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanuna Allah tabaraka wa ta'ala ce ba za su yi baci rai ba ba za su yi bakin ciki ba Allah tabaraka wa ta'ala ce qaulun ma'rufun daddadan zance a zo a tambaye ka bakka da shi ka faɗi da daɗin zance in ma ba za ka bayar ba ka faɗi da daɗin zance wa magafiratun da kuma rufe asirin wanda ya zo ya tambaye ka khairun min sadaqatin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya fa alkhairi min sadaqatin fiye da sadaqar da ta zama yatba'uha azan wanda za a bibici wannan sadaka da ainihin cutarwa da baki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wallahu ganiyun halim, Allah tabaraka wa ta'ala ganiyun, wato mawadaci ne halim kuma wanda yake mai jinkiri mai haƙurin jirkinta bayi ne. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya ihwal ladina amanu, ya kun da suka yi imani, la tubutilu sadaqatikum bil manni, kada ku bata sadakokinku da yin gori wal adha da kuma cutarwa da fatar baki. Kallazi yunfiqu malahu kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a'an nasi a matsayi wato yana mai riya ga mutane yana ciyarwa amma so yake mutane su yaba wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bayyayin haƙiƙanin imani da Allah ba kuma ya haƙiƙanin imani da ranar lahira Allah tabaraka wataala ce irin waɗannan wanda suke ciyar da dukiyoyin su dan riya sai Allah tabaraka wataala ce fa masaluhu misalin irin waɗannan mutane kamar sali safwani kamar wato irin dutse ne mara bishiya ko ciyawa a kansa irin mululan dutsen nan abanan fa'a ko kamfa irin dutsen da yake mulmulalle haka kamar irin wannan dutsen ne kamar salisafuwa ne kamar kamfa ne alaihi turabun wanda a kansa akwai ƙasa fa asabahu wabilun sai mamakon ruwan sama ya samu wannan dutsen fadin fatarakahu saldan sai ya wanke wannan ƙasar ya kyale shi garau kawai ba komai tas ruwan ya zo ya tafiyar da shi mana Allah tabaraka wa ta'ala ya kamanta wato ladan sadakar da idan mutum yayi gori ko ya cutar da baki to an zo ya zo ya wanke dukkanin ladan ya zama fes zallansa ne kawai mazabin ladan ne amma ba kuma a ciki la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu basu da iko akan komai daga cikin abin da suka yi na sadaka gobe alkiyama su ce ai suna da ladan basu da wannan iko wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah tabaaraka wa ta'ala ce baya shirye da mutane wanda suke kafirai wannan aya an rawaito daga alkalbi yake cewa ta sauka ne cikin sha'anin Usman dan Affan da kuma Abdurrahman dan Auf Allah ya kara musu yarda amin Abdurrahman dan Auf ya zo da dirhami dubu hudu a matsayin sadaka ya kawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi wa musulunci aiki da ita ya zo yace gaba ɗaya abin da ya mallaka a duniya kakkaf dirhami dubu takwas ne ya tsaya yayi lissafin dukkanin kadarorinsa da ruwan da kuɗin da yake ruwan kuɗi da kaza da kaza duka dukiyarsa dirhami dubu takwas ce saboda ka yanzu ga dirhami dubu hudu fi sabilillahi ma'ana ya raba duk abin da ya mallaka a duniya ya bayar wannan ya tara gaba gobar kiyama ya dauki rabi yake cewa na ajiye rabi ya rasulullah saboda iyalai na saboda kaina da kuma iyalai na Allah ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaba ya ce barakallahu fima amsakta amsakta laka wa fima adaita Allah ya sa maka albarka cikin abin da ka rage saboda kanka da iyalanka Allah ya sa maka albarka cikin abin da ka ciyar shine mai baka lada shi kuma Uthman da ya tashi zuwa Usman dan Affan sai da ya tashi sai ya shirya wato ainihin jaishul muslimin jaishul usra ma'ana rundunar da za ta je yakin tabuka shi ya shirya wannan rundunar ya shirya ta bi alfi ba'irin wato ya sanya raƙuma dubu raƙuma dubu ya tanadar wa musulmai bi aka tabiha raƙuma dubu da matakalarsu ya zama kowane raƙumi an sanya masa matakalar inda za a taka haushi yana tsima a taka shahu kaga kai da za a je yaƙi bai kamata a ce raƙumi sai an yi ƙoƙarin a kwantar da shi a hau sai an kwantar da shi a sauka ba saboda komai zai iya faruwa akwai bukatar in dai so samu ne zamto an samu shimfidar da yana tsaye za a yi hawa yana tsaye za a isa kowa saboda ka yi tanadi kuma guda dubu baya da haka kuma bi aktabiha da ainihin wato matakalarta kowane raƙumi da matakalarsa wa ahlasiha kowane raƙumi kuma da shimfiɗa a kansa iya shimfiɗan nan ba ƙaramin aiki ba ne iya matakalar ba ƙaramin aiki ba ne sai wannan aya ta sauka cewar waɗanda suke ciyar iya ko suka yi imani ku ciyar domin Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan ta sako ne cikin sha'aninsu waɗannan sahabbai guda biyu amma duk wanda ya zo ya aiki irin nasu kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi irin wannan ladan baya da haka shi Usman bin Affan din sai sake zuwa da dinare dubu dinare dubu ya kawo da za a tafi tabuka ya zo ya zuba su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan fi sabilillah Abdurrahman bin Samura yake cewa sai naga an fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fiha yadahu sai naga annabi sallallahu alaihi yana shigar da hannunsa cikin wannan dinari dubu din wa yuqallibuha yana jujjuya dinari dubu din nan yana sa hannunsa a ciki yana juyawa yana cewa ma barra ibnu affan ma amila ba'da yau dan affan usman kenan duk abin da yayi bayan yau ba zai cutar da shi ba duk abin da dan amfani ya yi bayan yau sai ya shiga gidan aljanna komai za ka sai ka shiga aljanna dan amfani sai Allah ta baraka wata ala saboda wannan aya allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin Allah saboda biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan sa'an nan ba sa bibitar abin da suka ciyar da gori ta ce ba dan mun yi kaza ba da ida masallacin bai yi ba ba dan mun yi kaza ba da makarantar ba ta yi ba ba dan mun yi kaza ba da bai yi kaza ba da ba da mun yi kaza ba ai da gaba ɗaya ma da ba a wazi da ba a kaza da ba mutum ya ciyar ba ruwansa da gori ko da an yi wani abu wanda aka bata masa ya ja bakinsa saboda kar ka furta ka bata wancan ladan wala azan haka nan bassa bibitar sadaka da cutarwa malamai suke cewa daga cikin cutarwa shine ka ba wa mutum sadaka ko kyauta ko ya zo kai da shi ya ce wanda Allah yau din nan fa akwai matsala dan Allah ko da wani abu a gurin ka Allah kaɗan ce maka min da shi ci ga wannan kana tafiya sai ya sami yan majalisa sa ko abokansa da su ɗazu nan wani ya zo to ni wani ko kasuwancin nan ya tsaya ne ka duba kamar wani ya zo tambaye ni kaza da zan ba shi dubu biyu a haɓa da Allah ce to wannan shine mai azan din wannan shine cutarwa ka tayyara shi a gaban mutane na'am
mutane yana cikin rufin asiri ana ganin kamar ya fi ƙarfin wannan abin kai kuma ka zo ka buɗe masa cewa ai ba kaza bane ta ce wannan shi ne na fata gane na'am Allah ta baraka wa ta'ala ce waɗanda haka shine aikin su to lahum ajruhum suna da ladan su a gurin Allah inda rabbihim a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim irin waɗannan babu tsoro a kansu idan aka ce idan aya ta ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun al khawfu ana nufin tsoro al hazanu ana nufin ɓacin rai wala wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su dangane da abin da suke tinkara na rayuwar cikin kabari babu tsoro saboda sun yi kyakkyawan aiki kar su ji tsoron haka kar su ji tsoron tafiya kabari babu tsoro tunda sun yi kyakkyawan aiki duk wanda yake kyakkyawan aiki kar ya shakkar shiga kabari wala hum yahzanun kuma ba su kar su baci rai dangane da abin da suka bari ne ayansu a gidan duniya in dai kun yi kyakkyawa Allah tabaraka wa ta'ala zai wato nusar da kuma zuriyarku Allah tabaraka wa ta'ala ce qaulun ma'rufun daddaɗin zance a zo a tambaye ka akwai kuɗi a gunka amma kana da wasu bakatun da suka zama naka na daruriya ɗinka to ka gaya mutane da dadar maka ba wai ka musu ƙarya yaudara ku je ku dawo ku je ku dawo ba haka ake nufi da dadar zance ba ka musu magana jawabin da za su gamsu wannan aikin da kuke fa aiki ne da ya kamata mu ma mu shiga ciki mu ayi ayi tare da mu aiki na addini mu gaba ɗaya ba iya ku bane ma yanzu wannan kwanakin akwai ɗan matsala da nke ciki na kuɗi idan Allah ya sa wani abu ya canza to na yi amma yanzu kam ai haƙuri kaza mutum da ya faɗi magana wacce ke mai daɗi Allah tabaraka wa ta'ala ce qaulun ma'rufun da daɗin zance wa maghfiratun da kuma rufe asirin wanda ya zo ya tambaye ka ba ya zo ya tambaye ka kuma bai samu ba kuma ka tona asiri kai baka bashi ba kuma ka je kana tona masa asiri kuma tona asiri wanda ya tambaye ka ba ko gurin matar ka ne ko gurin matarka ne mummunan abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai wasu mutane guda bakwai Allah tabaaraka wa ta'ala zai sa su a gidan aljanna mana zai sa su a inuwar al'arshi yinin da yake babu wata inuwa sai wannan inuwar daga cikin mutanen mutane bakwai din yace da mutumin da damansa take ciyarwa hagun dinsa bata san abin da dama take ciyarwa ba malamai karkashin wato wajen yin sharhi wannan hadisi suke cewa abin da ake nufi shine ya ba da sadaka ko kyauta ko wani tallafi matarsa ma bata san ya bayarwa shine mai damansa ta ciyar mana shi ya ciyar hagun dinsa bata sani ba ma'ana matarsa suka shi abinda manzon Allah ke nufi kenan kana gida yaro zai sallama wai ka zo ana maka sallama ce to wani zo na zo ne a taimaka min kaza kaza kaza ka dauka abinda zaka iya ka bayar ka dawo gida sai ka ja bakinka da shiru kuna tare da matarka ana magana aka yi sallama ana kiran ka kaje ka gama abin da zaka yi ka bayar wanda ya halicce ka halicce ta kake so ya baka lada ba ita ba ba ka burge ta ba ka dawo kai shiru da bakin ka ba ruwanka da wai wani ne fa yazo kaza kaza sai kaga inda tana ganin shi ma wannan sai ta rika masa wani irin kallon kallo ko ta ganin har labari ya kai har tunda mata ne har ya kai har kunnan matar sama wannan ba abin alkhairi bane ba musulunci ya tsara komai fa yin bara ko yawan damun mutane da roƙo shi ma ba kyakkyawan abu bane musulunci sai hana sai dai in ba inda mutum zai yi to mutum sai wato mutum ya je tambaya in hali ya kama haka kullum mutum ya mai da wannan sana'arsa bari in nemo a gurin wani na ƙara bari in tambayi wani shi ma na ƙara wannan haramun ne manzala ce duk wanda yake yawan roƙon mutane fa ya sani yana roƙon garwashin mutane amma hali ne ya kama ka tambayi mutane wannan ba laifi kuma wanda zai bayar shi ma kace karka goranta karka tana masa asiri shine wa magfiratun magfiratun malamai suka shine as-sitr wato ka sitirta shi wanda ya tambaye ka karka fada manzo Allah yace duk wanda yake irin wannan yazo ya ciyar matarsa ma bata sani ba to ran kiyama ana zafin nan na yinin alkiyama shine cikin ido shi me aikin sa ya bayar ko matarsa bata san yana bayarwa ba akwai abincin su ana dan gwada shinkafa ana abin nan ya samu dai da dala kafin shafa mai ɗora mun shinkafa na mudu biyu suna zuwa ya sa a gaban mashin ba ta san zuwa ya je auna me bai sani ba ya je ya bai wani ne ba ruwansa da ta sani ko ta sani ba ruwansa da wannan wanda yake so ya sani shine wanda ya halice shi wanda yake ba da lada Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan khairun min sadaqatin ya fa alkhairi fiye da sadaqar da ta zamto ya tabaha adha wanda mutum zai bibici wannan da kuma wato tozarci cutarwa da baki wallahu ganin Allah tabaraka wa ta'ala mawdaci ne duk abin da kuke bara na sadaqa ba ba wai kuna yi a matsayin ku taimaki Allah bane kan kuke taimaka domin shi ganin mawdaci ne halim kuma wanda yake wato jirkita jirkinta wato ainihin azaba ne bayya gaggawar azabta da bayi Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya kunna suka imani kada ku bata sadakokinku da gori da kuma wato cutarwa wanda suke irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata abin da cewa kamar dutse ne na nafa irin kamfa a zuba ƙasa to tunda kamfa abu ne mai santsi ana yin ruwa ko da ɗan kaɗan ne ƙasa za ta tafi amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ce fa asabahu wabilun naka ce wabil irin ruwa mai ƙarfin gaske mamakon ruwan sama shi ake cewa wabil an zuba ƙasa akan dutse mulmulallen dutse kuma an yi ruwa mai yawa Allah tabaraka wataala sai fa tarakahu saldan sai ya kyale wannan dutsen din fes ya wanke shi to ka bada sadaka ka je ka riga gorantawa kai ta bada labari to kana wanke ladan ka fes kana dawa free kai kai ka dawo fes ba komai a cikin ma'aunin Allah ya rufa sai yanayi na lokaci zamu takaita anan ina roƙon Allah tabaraka wataala abinda muka karanta daidai na fasara mana daidai Allah tabaraka wataala ya sami tarayya a cikin lada amin wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wataala ka gafarta mu amin ya Allah ka samu cika da imani ya Allah ka jikan iyayenmu ka yafe musu ka ni'imta su a cikin kaburburan su ya ubangiji iyayenmu da suke raye Allah tabaraka wataala ka sa su kyakkyawan karshe amin Allah ka mana albarka ka yi wa zuriyar mu albarka muna roƙon Allah tabaraka wataala ya ƙara albarka a wannan gari Allah ka ƙara zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma wannan gari amin Allah ka kara wannan gari albarka da ci gaba wanda suke shugabanni Allah tabaraka wa ta'ala ka nusar da su akan daidai amin ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin bayin da zaka yanta cikin wannan wata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi